اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وفاته لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند هاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله من قواعد شافي نوع 38 ana ina ne wa sunanuhu sunnonin aikin haji isna ashara goma sha biyu ne arba'un guda hudu daga ciki lil ihrami suna tare da ɗaukar harami ka gane hurhudu ne ya raba wa rukunan guda uku ihrami yana da sunnoni hudu tawafi yana da sunnoni hudu sa'ayi yana da sunnoni hudu ka gane ai to al'ula sunna ta farko daga cikin sunnonin ihrami ɗaukar harami gusulun wanka muttasilun mai saduwa da ɗaura harami idan kai wankan ɗaukar harami to ba za ka mai da tufafi na jikinka ba sai dai ka ɗaura haraminka shine ma'anar muttasilu الثانية سنة تبي التجرد تريتوا من المهيد daga tsinkakken tuba da duk wani abin da yake haɗa gaba shine almuhit duk wani abu da yake ritsa gaba ko yake kewaye gaba sawa'un wando ne ko riga ne ko guru ne ko kambu ne duk wani abu da za a sa shi ko agogo ko zobe da zai haɗa gaba ta ɗan yatsa duka mutum ba zai sa ba inda yayi wannan wankan ya ɗaura harami fi izalu zai tabbata cikin kwarjalle wa rida'in da mayafi izar wanda ake ɗaurawa gyauto a gindi rida mayafi da ake yafawa a kafaɗa ko gajeren wando ko fan ba zai sa ba wani alayi da silifa guda biyu ba za a sa kufi ba ba zai sa safa ba ba zai sa kwabashu ba a salisarsu sunna ta uku raka'a ni raka'o'i guda biyu bayan ya ɗaura haramin duk lokacin sallar farilla ne in yi farilla shi kenan ta wadatar amma ba lokacin farilla ya zo ni ƙashi ba to bayan ya ɗauki harami sunna ne ya yi raka'a biyu ta nafila arrabi'atu sunna ta hudu التلبية شيل اللبيك شيل التلبية أمسى هكذا لبى يا أمسى يلجي أنا أمسى وتلبية أمسى واسم المصدر شيل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا إله لا شريك لك لبيك وأنا إذا تلبية to mun yi guda hudu lil irami na ɗaukar harami saura wa arba'un hudu na biyu lil tawafi domin tawafi da tawaful kudumi ko tawaful ifada to alhamdulillah sai bin aka gari shafi na nawa shafi na saba'in da bakwai ina za a tafi wa iza zada al imamu sajdatan salisatan idan liman ya ƙara sujada ta uku sujada ba guda biyu ake yi ba in ya ƙara ta uku fa sabbihi bihi kai tasbihi gare shi wala tasjudu ma'ahu kar kai sujadar nan ta uku tare da shi inda ka san ƙari ne to kar kai tare da shi ina fata an gane ya rage gare shi tunda ya riga ya yi in ya yadda da cewa ƙari ne to a ƙarshe zai sujjada ba a sai kuma dole ka bi shi tunda wa yalzamul ma'amu masahu imamu in kuma yana da yaƙini shi a yaƙininsa biyu yayi kai a yaƙininka uku yayi shi yasa ka tsaya a iya biyu shi kenan yayi sallama kai baka sallame kowa yayi aiki da yaƙininsa shi yasa kawai anan bai ce maka ga yadda za a yi ba kai dai kar ka bi shi in kai da ka bi shi kana da yaƙinin sujjadar nan ta uku ce to kai sallar ka ta ɓaci shi ko yana da yaƙini ta biyu ce sallar ka ta inganta kai da ka saba wa yaƙinin ka kai ka ɓata sallar ka da za kamar imamu ila kami satin idan liman ya miƙe zuwa raka'a ta biyar in ne raka'a hudu ce raka hudu ta cika an yi sujjadu guda biyu na ƙarshe maimakon ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama sai ya miƙe zuwa raka ta biyar in kuma magariba ce mai raka uku ya yi raka'arsa uku maimakon ya zauna ya tahiya ya sallama sai ya miƙe zuwa ta hudu ko kuma asuba ce mai raka'a biyu ya yi raka'arsa biyu ya yi sujjadu biyu na ƙarshe maimakon in ya ɗago ya zauna ya tahiya sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku nan ya maka misali ne da mai raka a hudu to a kowace irin sallah in liman bayan sallah ta cika ya miƙe zuwa wata raka'a ta ƙari to a nan tabi'ahu man ta yaqana mujibaha wanda ya sakankance da wajibcin wannan raka'a ka gane ai wanda yake da yaqinin wannan raka'a da liman ya tashi wajibi ce bi ma'ana raka'a uku aka yi yanzu ne liman ya miƙe zuwa raka'a ta hudu in magariba ce yana da yaƙinin raka'a biyu aka yi wannan tashin da liman ya ita ce raka'a ta uku in sallar asuba ce yana da yaƙinin raka'a ɗaya aka yi wannan miƙewar da liman ya yi ita ce raka'a ta biyu to ta bi a hu ya bi shi shi manta ya ƙana mujiba haɗin wanda ya kanka sai da wajibcin wannan raka kawai ya bi liman hukuncin su ɗaya da liman au shakka fi ko yayi kokonto a ciki yana shakku kai an ya raka nan yana ganin kamar sallah ta cika kamar kuma wani raka alƙali ce to ya bi liman shi ma wannan fa bayan wajalasa manta ya kana ziyadata wanda ya yi sakankance da ƙarinta shi ɗin ya zauna wanda ya tabbatar da sallah ta cika wannan raka'ar da liman ya tashi ƙari ce to jalasa shi ya zauna amma bayan ya masa ne subhanallah daga an ɗago in ya tabbatar da sallah ta cika ya ga liman ya miƙe ya ce masa subhanallah in yi masa tasbihi shi ya fita in liman bai dawo ba to yana da yaƙinin shi sallasa bata cika ba da waɗanda suka bi shi masu yaƙini irin nasa da kuma masu shakku amma kai da kai sakankance da ziyarata a ƙarinka to lalle ne ka zauna sai dai in ka zauna za ka bar tasbihi sai ka zauna ka jira in ya dawo ya gaskata ka shi kenan sallah in ya sallama kun sujada ba a saboda tashinsa da dawowarsa in kuma shi ba da yaƙininsa na cewa sallah ba ta cika ba shi kenan kai ka zauna ka jira to mala ya ce fa inda lasal awwalu idan na farkon nan da aka ce tabi'ahu man ta yaqana mujibaha aw shakka bihi wanda aka ce wanda yayi yaƙinin wajibcin wannan raka'a ko ya yi shakku a ciki aka ce shi ɗin ya bi shi shi ne al'awwalu to fa inda rasa in ya kuskure ya zauna don ya ga waɗanda suka zauna suna da yawa wa ƙamar sani idan na biyun ya miƙe manta ya ƙana ziyadata hakenan wanda yake da yaƙinin wannan raka da liman ya tashi ƙari ce amma dangane waɗanda suka miƙe suna da yawa shi ma ya tashi ya bi liman to baɗalar salatu sallata saɓar abin da yake nufi a nan duk wanda ya saba wa yaƙininsa to sallata saɓar in kana da yaƙinin sallan nan ta cika wannan raka da liman zai kawo ƙari ne to kar ka bi shi in ka bi shi sallar ka ta ɓaci su tasu ba ta ɓaci ba inda suna da yaƙinin wajibcinta amma kai da kake da yaƙinin ziyadata ha kuma ka tashi ka je ga ƙari ka sani sallar ka ta ɓaci shi kuma asani na biyu wanda yake da al'awwalu wanda yake da yaƙinin sallah ba ta cika ba yanzu ne liman ya tashi zai ci ko sallah ko yana shakku sai kuma ya zauna kaga ya saba wa yaƙininsa ya yi rage kenan a sallarsa to baɗalar salatu sallarsa ta ba ta gane ai a nan yana cikin fa kullun amila ala yaqinihi ta gane ai kowanne kowanne daga cikin mamun nan da limamin nan kowa yayi aiki da yaqininsa in kana shakku ka bi liman ta gane ai in kana da yaqini kai kai aiki da yaqininka kana da yaqinin sallah ta cika to zauna kana da yakinin sallah ba ta shiga ba to miƙe ka gudu ma in ka saba wa yakini ka sallar ka saba kuma a hakan idan liman ya dawo yayi tahiyarsa bayan yayi raka'a da ruku'un da sujjada yayi sallama ka sallame ko sallar ka tashi ba mai yin sujjada kabul ko ba aji shi ya tabbatar da sallar ka tashi ka ba ƙari kai ka tabbatar da sallar ka tashi ka ba rage to babu dalilin kabul ko ba aji in yi sallama kowa ya sallame ya tashi wanda yake shakku dama ba maganarsa dole ya bi liman yau cikar sallar liman ita ce cikar sallarsa alhamdulillah sai ne izziya shafi shafi na ɗari izziya fasulun yukurahu du'a ba da takabiratul ihram an karanta yin addu'a bayan kabbarar harama, du'awul istiftahi ɗin nan da suke cewa, ka gane ai, wannan a sallar farilla kenan. wa ƙablar ƙira'ati kafin a yi karatu, ka gane ai, an yi kabbarar harama. kafin a fara karatun fatiha da sura a tsaya yin addu'a makaruhi ne a sallar farilla a malikiya ko me shari yace maka wa yuqra'u du'a ba da kafin ihrami wa qabla al-qira'a wa zahiruhu mabayyanin wannan kar harshe ai ayi du'a in kana kowanne addu'a ya kasance ko addu'a da ta zo a hadisi cewa manzo Allah ya kabbara har ma na tsaya addu'a wannan ittifaqan a sallar nafila ne amma a sallan farilla ba a rawaito ba to saboda haka kowane irin addu'a ko ko wata addu'a ce kawai taka ta musamman da kake yi a wajen sallah kuma ka shigo da ita bayan kabbarar harama ko sai malam ya ce amma yake wa ujiza an halatta wannan tasbih tun da shi ba addu'a bane subhanaka allahumma wa bihamdika وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين اللهم بائر بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب ونجني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الذنب وكسرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وأن يذوق حديثي to amma dama karhanci baya hana ja'izanci kalmar wa ujiza ba da yake nuna cewa ya gusar da karhancin ba sai mala yace wa ruya an malikin an rawaita daga imam malik radiyallahu ta'ala anhu istihsanahu kyautatuwar wannan addu'a a cikin sallah wa sahahu ibnu abdussalam ibnu abdussalam ya inganta wannan ruwaya ta malik وقال ابن حبيبي ابن حبيبي ياي فدي بقوله da fadin sa da yake ba'da iqamati ko bayan iqama wakila aka ce al-ihram bayan kabbara harama ka gane ai shi ibn habibi yace abin da ya inganta daga maliku yin wannan addu'a bayan iqama kafin kabbara harama kaga ba a cikin sallah ba ko a wani kauli kuma aka ce a to ba kila bane qabla ne fa ba'da al-iqamati wa qabla al-ihram bayan an yi iqama kafin kabbara harama ka iya yi shine wanda aka rawaita daga maliku domin koma kan yace wa fi ruku'i haka nan an karanta yin addu'a a cikin ruku'u sai da tasbihi kadai ba a addu'a ruku'u wa fi tashahhud al-awwal an karanta addu'a cikin tahiyya ta farko in sallar mai tahiyya biyu ce sai a tahiyya ta ƙarshe ake yin addu'a wa ta'awudu da yin a'udiyya wal basmala da yin basmala fil farila cikin sallar farilla wa sujudu da yin sujjada alal bisali akan shimfiɗa ta kwanciya wal mindili da kuma wani kyalle ko hankicin da za ka shimfiɗa a ƙasa ka dinga ɗora goshinka don ba ka son ya taɓa ƙasa makaruhi ne ka bar goshin ya taɓa ƙasa ko ko ciyawar da take sallah a kanta walawi da makamancin minjil wa ala ƙarfin kulli an karanta yin sujjada akan gefen hannun riga idan yana da yalwa hannun rigar ka irin sudaniya din nan ka zo sujjada kuma ka shimfiɗa gefen hannun rigar ka ɗora goshi a kai makaruhi ne wal iltifatu li ghairi darura da waiwayen dama ko hagu ba tare da wata larura ba makaruhi ne wa tashbikul asabi da sarke yan yatsu wa farqa atwa da wawware ta wal abasu da yin wasa bi katami da robansa aw bi lihiyati ko da gemanyarsa yin wasa da gemu ana sallah yana shafa gemu makaruhi ne dan manzo Allah ya ga wani yana sallah yana shafa gemu sai yace laukashiya qalbuhu ko lakashiyat jawarihu yace wannan mutumin da zuciyarsa akwai kushu'i to da gaɓoɓuwansa ma sun samu kushu'i wasan da yake yana shafa gemu alama ne na zuciyarsa babu kushu'i wata gami basarihi da rintse ganinsa rintse ido a cikin sallah makaruhi ne wa rafuhu da daga ganin ila sama'i zuwa sama makaruhi ne wa dammul qadamaini da taro da taro diga digan guda biyu bi ma'ana hada kafafuwa a tsayuwar sallah ga namiji makaruhi ne sallar mace ce ake so ta dinga hade kafa wa wadu ne da dola hannu alal khashiru akan kwankwaso wa tahdisun nafsi da zantar da rai bi umuri duniya da al'amuran duniya mutum yana sallah yana sake sake da tunanin duniya makaruhi wa hamlu shay'in da daukan wani abu bi kunni a hannun riga aw famin ko a baki wa salatu da yin sallah bi tariqi man yamuru baina yadai a tafarkin wanda yake wucewa gaba gare shi in ka san hanya sai ta mutum da zai iya wucewa to kar ka zo ka sa hanyar nan a gaba kana sallah kan zo ya keta gabanka wa qatlul burkusi da kashe kudin cizo wal qamlati da kwarkwata fil masjid cikin masallaci duk makaruhi ne saboda suna shan jini to har kashe sauro ma zai shigo tun da shi ma yana shan jini alhamdulillah sai min misala shafi daidai ɗari shida da ashirin ina za mu tashi misala ɗari shida da ashirin wayan bagi wayan bagi Allah ya muna ar-rajulu jarahu an yagri da kashabahu fi jidarihi wayan baki yana kamata Allah ya nuna ar-rajulu jarahu kada mutum ya hana makocinsa an ya gari da kashabahu ya kafa zartakensa fi jidari a cikin garusa idan garu ya tsage yana neman faduwa to karka hana makocinka ya zo ya kafa itace a jikin koranka ko garunka ya tokare garinsa don kar ya faɗi baya kamata ya hana shi wala shi alai wala yuqda alai kuma in ya kai ƙara cewa ga makoci na nan bai tambaye ni ba ya kafa min itace a jikin soro na ya tokare garinsa to ba za a yi hukunci ba alai akan wannan makocin da ya sa itacen nan za a ce ka je ka yi hakuri har zuwa lokacin da ya gyara garinsa sannan ya cire itacen ba za a ce idan ya cire ba wai dan ya kafa itace a garunka babu izininka ai akwai haƙƙin makotaka ko saboda haka yana da haƙƙi ya kafa garunsa in dai kafa itacen na a jikin garunka kai ba zai rusa ma naka garun ba to ko ka kai ƙala ba za a yi hukunci ba wa ma abdalatil mashiyatu abinda dabbobin kiwo suka ɓata mina zar'i na shuka suka yi barna a gona wal hawaii da galaka gajina billaili da daddare barnar dare da dabbobi suka yi a gonaki fazalika wannan biyan wannan barna ala arbabil mashiya yana kan ma'abota dabbobin barnar dare za su biya wala shi alaihim amma ba komai akan makiyaya masu dabbobi fi fasadin nahari a cikin barnar rana dabbobin da suke kiwo a daji ba tare da makiyayi ba su ake magana inda daddare ne dama an san dare kowa yana ɗaure dabbar kowa yana korota ta zo makwancinta to in yayi sakaci ya barta a daji ko ya bada ta tafi ta yi barna zai biya amma inda rana ne to kowa ya yi gadin gonarsa kowa ya yi gadin gadinan wannan shine shari'a amma waɗanda za su zo a gaban idansu da gangan su zuga dabbobi a gona har in kai magana a kare ka ko a harbe ka to wannan kuma ya saba wannan dabbobin da suke kiwo su kadai ba makiyayi su ake magana ai akwai masu sakin dabbobi ko raƙuni ko shanu ko ƴan dalo suna yawon su a daji da ranar to wannan duk bazar da suka yi ba za su biya ka yi gadin gonarka da rana in ɓarnar dare ne za su biya amma wanda zai zo da ranar Allah yana gani yana kiwon su ya sani wannan gona ce ya zo ya zuba dabbobi a ciki wannan zai biya inda wannan akwai niyyar mugunta ma an kai magana ma a sare ka ko a harbe ka wa man wajada sil'atahu mutumin da ya samu hajarsa ta sayarwa fit taflisi a cikin wato da aka yi wa ɗan kasuwa taflis shine gwanjo aka yi na dukiyar saboda bashi ya zo mar iya wuya mutumin da ya ci bashi na mutane abin da yake hannunsa ba zai iya biyan bashin da yake kansa ba sai mabarta masu bin sa bashi suka kai ƙara aka zo aka dakatar da tasrifin da cikin dukiyarsa aka yi gwanjon dukiyar shi ne tafilisi to kai yanzu da ka zo ka samu ainihin kayanka da ka bashi ya sayar ma ko ainihin abinka da ya saya bashi bai biya ka ba ka zo ka samu asalin hajarka to kana da zaɓi biyu ba in ma hasasa ko dai ya shiga hasashe ya kyale hajar tasa abinda hukuma aka gama sai da kadarorinsa gaba daya to sai abu dama kun san kadarorinsa ba za su iya biyan bashin da yake kansa to za a yi kimar bashin da ake binsa a yi kimar kadarorinsa da farin kuɗin da aka samu a hannunsa to sai a zo a yi hasashe mutumin da yake binsa dubu ɗari in aka ba shi dubu tamanin ko dubu saba'in an sallame shi wanda yake bisa miliyan ɗaya aka ba shi dubu ɗari takwas ko dubu ɗari bakwai ya danganta da abin da aka samu a hannu dama ku za ku kai ƙararsa saboda kun ga take-takensa bashin da yake kansa ya fi ƙarfin abin da yake hannunsa to in kuka kai ƙara za a zo a dakatar da shi kamar da na faɗa to amma dama kun kai ƙara ne saboda kar dukiyar ta ci gaba da narkewa har a kai halin da ba za a samu komai ba amma dama kun san abin da ke hannunsa ba zai iya biyan ku ba to sai a zo a yi hasashe to kai da ka samu ainihin hajarka a ciki kana da zaɓi ko dai ka shiga hasashen kai ma yadda za a biya a sayar gaba ɗaya har da hajar taka abin da za a ba wa kowa gwargwadon abin da ya kama kai ma a baka wa illa in kuma in ya ga cewa ba zai iya shiga hasashe ba saboda abin zai ɗau lokaci ko kuma in an zo ba zai samu abin kirki ba a hasashen to a kaza shir'atau ya ɗauki hajar kaga wannan ya ya fi masa sauki ba in dai ba kimar hajar sai ta faɗi warwasa a kasuwa ba wanda yana ga in ya ɗauka ma asara ne garin ya shiga hasashen ko amma ɗaukan til azu ai ya fi masa sauki da kayanka da ka ba ya bai sayar ba bai hallaka ba ai za ka ɗauka ya yi to amma dai kana da zaɓi ko ka shiga hasashen nan ko kuma ka ɗauki sil'ar ka kai gaba in kana tuqrabu bi ainiya in fa wannan hajar tasa ana iya gane ta da ainihin ta eh idan abun bai rikice ba in abubuwan da yawa ne makamantan juna ba za a iya gane ainihin abun da ka sayar masa ko ya karɓa bashi a wajenka ba to wannan ba dama ka ɗauki wata a matsayin to a shi ne muke tambaya ka to a kawo nan tolin masallaci in bara ya tashi sai wa huwa fil mauti wa huwa shi wanda ya samu hajarsa a cikin tafilisi fil mauti idan ba tafilisi bane mutuwa ne mutum ne ya mutu kuma da basu sukan mutane a kansa to shi wannan ko ya ga hajarsa a cikin wannan mutuwa uswatul gurama zai yi koyi da masu bin bashi dan yanzu ka zama dukiyar magada sai dai abin da ya zama wajibi eh su biya basu sukan mutane kafin su yi gado ko to saboda haka yanzu ko ka samu hajarka ba ka da zaɓi tunda ba tunda baya raye sai dai ka zo kawai ka shiga sahun masu bin bashi cewa kuna bin mamacin nan bashi waddamiru mai yin lamuni lamuni dama larabci ne dami ya zo ya lamunce wa wani wato shi ne garanto ya ce na lamunce a bashi kaya ko a bashi jari ka gane ko a dinga bashi kayan balance in ya sai ya dinga kawo kuɗin to kai da kai lamunin nan in mutum ya cinye kuɗin mutane ko ya gudu da kayan mutane wanda ya yi lamunin nan garimin mai biya ne duk abin da kai lamuni aka bayar na kayan kasuwa ko bashi to in wancan ya gudu ko ya kasa biya kai ne za ka biya don kai aka amincewa aka bashi saboda ka lamunce masa saboda haka kudin su a hannunka suka sani wa jamilul wajhi wa hamilul wajhi mai jelin fuska hamilul wajhi ko ko ba haka bane hamilul wajhi wanda yake daukan lamuni na fuska wancan addaminu shi ya lamunce a bada kuɗi ne farko kenan wannan kuma ya ci kuɗin mutane ne an kai shi ƙara ka zo ka ce ka ɗauki belinsa ka gane ai a bisa ran kaza da ake neman sa a kotu za ka zo da shi kai ba kuɗi ka ce za ka kawo ba shi ɗin dai ka karɓi belinsa maimako a kai shi gidan yari wasu tirayi to ka karɓe shi ranar da za a dawo kotu za ka zo da shi to shi wannan hamidul waje in lam ya'ti bi in bai zo da mutumin nan ba ranar da aka neme su a kotu to garima zai biya abin da wannan mutumin ya ci na kuɗin mutane ka gane ai kaga shi ma yayi kama da lamuni amma kai ba ka lamunce za ka biya kuɗin da ya ɗauka ba ne shi ɗin da ka ɗau lamunin za ka kawo shi rana kaza in za a dawo zaman kotu to in baka zo da shi ba za ka biya kuɗin mutane da ake nema a hannunsa dan kai ne ka karɓe shi da niyya za ka kawo shi wanda in ba ka tsaya ka karɓe shi ba a wannan ranar dama gidan yari za a kai shi har zuwa ranar da za a dawo a sake zama a kotun kuma kai kace a baka shi za ka zo da shi to in ba ka zo da shi ba za ka biya kuɗin da ya ci na mutane hatta ya shari da har sai in ya sharɗanta tun a kotu ranar da zai karɓi belin nasa Allah ya gari cewa shi fa ba zai biya ba ka zo ku da wuya a bashi kuma to ni kun san talaka ne ba ni da kuɗi amma na zo na yi alkawari zan kawo shi ranar da za a dawo amma in ya gudu ba zan biya kuɗin da ake bin eh za za sai ta su bashi in har an bashi da wannan sharaɗin idan ranar ya dawo shi kaɗai sai ai ya gudu shi kenan dama ya yi sharaɗin da ba Allah ya jirama ba zai biya ba wa mun uhila bidaini to alhamdulillah eh sai ne hashiyatul adawi daji na nawa ah eh sai sai an ai sharhi ne risala ne wannan na ake fara eh wannan aka da sharhi risala ne dari biyu da nawa koyin mabarta zai yi koyi da masu bin bashi algurama'u masu bin bashi jami'in na algarimi zai yi koyi da sauran masu bin bashi ko da ya samu sil'arsa a cikin tarkatan mamacin to ba dama ya ɗauke ta in dai mutuwa mutumin ya yi sai dai ya jira yadda za a biya sauran masu bin bashi shi ma a biya shi kuɗin yau yi mana jami'an na rabu rabbul manzili arbabul manzil ko rabbul ganami arbabul ganam to ina ne shafi na nawa ɗari biyu da sha nawa ɗari biyu da sha uku summa ba da an ya gasila ra'asahu sannan bayan ne wankan janaba ya wanke kansa to yufidul ma sai ya kwarara ruwa ala shiqihil aymani a bisa tsagin jikinsa na dama ya wanke bangaren dama kuma ala shiqihil aysar sannan ya dawo ya wanke tsagin jikinsa na hagu wa inna ma bada bil ayman ka sani malam da risala ya fara ne da ambatan bangaren dama lima taqaddamu domin abin da ya gabata tun a alwala min annal buda'ata bil bayamini cewa fara wanke gaɓoɓi na dama mustahabbatu mustahabbi dama ya ce maka duk wani aiki zai gaya maka matsayinsa in farilla ne in sunna ne in mustahabbi ne to ya gaya maka yanzu farawa da ɓangaren dama a wankan da alwalan duka matsayinsa mustahabbatu mustahabbi ne kuma sannan ba da an ya furuga min saddil mai ala shiqqai bayan mai wanka ya gama zuba ruwa a tsakin jikinsa guda biyu na dama da na hagu to ya tadallaku ya dinga cuccuɗawa wujuban ga wajibci alal mashhuri a bisa kauli mashhuri yana cuccuɗawa biyadaihi da hannayensa guda biyu in amkanahu zalika ko idan wannan ya samu damar yin wannan duk inda ruwa ya taɓa ya sa hannunsa ya cuccuɗa. Wa'illa, idan kuwa haka ba zai yiwu ba, akwai gurin da hannunsa ba zai iya kaiwa ba, ko a gadon bayansa ne ko a wani guri. To, wakala gairahu ya wakilta waninsa, alal dalki a bisa cuccuɗawa. wannan ya kawo shi a muktasar a littafin muktasar ka gane ai in yana da mata in ya zo wankan jaraba ya wakilta ta ta cuccuɗa masa inda hannunsa ba zai iya kaiwa ba wa zahiruhu mabayininsa aidan annahu yuqaddimu kasala rijlaihi anan da yake wakala gairahu ba sai mata ba in idan gwamnati ne bai da mata ba ga dai ba zai kira wani ƙato ko wani da bacci sai ya zo shi cuɗa masa baya ba to wakala gairau zai ɗauki cewa ya wakilta wani hannun ko da wani soso ne ko wani hankitin ko tsumma mai tsarki ka gane in ya zuba ruwan shi ma ya sa shi a bayan ya cuɗa da shi duka iyali ne amma dai dole ana buƙatar cuɗawa duk inda ruwa ya taɓa wa zahiru aiban annahu yuqaddimu ghasla rijlaihi yana gabatar da wanke kafafuwansa qabla ghasla baqiyatil jasad kafin wanke sauran jiki mutlaƙan saboda ya yi maganar yin alwala in aka ce alwala kuwa wanke ƙafa yana cikin gaban alwala yace wa huwa al-mashhur wannan shine kauli mashhuri in ya fara alwalan yayi ta cikakkiya ya wanke har kafafuwansa wakila amma a wani kauli da bai shahara ba aka ce yu'akkiruhu ma yana jinkirta kafafuwan mutlaqan in ya zo wankan da farko in ya fara alwalar daga ya zo iya shafar kai da kunne to ya jinkirta kafafuwan ya zo ya fara yin wankan ya wanke kansa sau uku da wuyansa da kunnuwansa da sauran bangaren dama da bangaren hagu ya zo ƙarshe sai ya wanke kafar dama ya wanke kafar hagu su ne cikar wankan su ne cikar alwala wakila a wani kauli aka ce huwa mukayyaru shi an bashi zaɓi ka gane ai yawa shi ne kaulin da mai kawai ya kawo in sha'a a karahuma ko in ya so ya jinkirta su in ya so ya gabatar da su cikin wankewa wa ilai asarar shek to zuwa ga wannan kauli na uku mai risala ya ishara gare shi da kauli da fadin sa yace fa in sha in ya so ga sallar jirai ya wanke kafafuwansa a farkon alwalar da ya kafin ya fara wankan wa in sha in ya ga dama a karahu ma ya jinkirta kafafuwan ila akir gusuli zuwa karshen wankansa دليل المشهور دليل القول إنما مشهوري ما في الموتى أبو اللي بقى في الموتى قول مشهوري كرك من تانا فرقه يتمك أنه يقدم غسل رجليه قبل غسل بقية جسدي مطلقا يتي وهو المشهور ko to wannan kauli mashhuri da cewa zai fara wanke kafafuwa tun a farkon alwalar kafin ya zo ya wanke sauran jiki shine mashhuri yace dalilin sa ko shine abin da ya zo cikin muwadda mali annahu cewa shi manzo Allah alaihi salatu wassalamu kana ya kasance idan tafala min aljanaba idan yana yin wankan janaba tawadda'a yana yin alwala wudu'ahu li salati irin alwalarsa ta yin sallah alhadisa in ko mutum ya wanko hannaye da fuska ya shafa kai da kunne bai wanke kafa ba ai bai alwalar sallah tunda an ce yana yin alwala irin alwalarsa ta sallah cikakkiya kenan wanda har ya wanke kafafuwa daga nan zai iya yin sallah fa zahiruhu mabayyanin wannan zance annahu kammala wudu'a mabayyanin wannan hadisi zahirin lafazin hadisi tunda an ce yana yin alwala irin alwalarsa ta sallah to zahirin wannan lafazi annahu kammala wudu'a ya kammala alwalarsa kenan cikakkiya wannan shehu da daga wajen shehinsa shi mai adawi ya rawaito wannan zahirin kauli wal qawlu bi ta'siri mutlaqan qawli nabi da yin maganar jinkirta kafafuwa mutlaqan ala ayi hali azharu shine mafi bayyana a wajen malamai min al mashhuri abu sa qawli mashhuri shine mafi bayyanar ma'ana fiye da wancan qawli mashhuri shi kuma limafi sahihaini domin hadisin da ya zo cikin Bukhari da Muslim annahu cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yu'akkiru gaslar jilai ya kasance yana jinkirta wanke kafafuwansa guda biyu ila akiri gusulin ya zuwa ƙarshen wankansa kaga wannan shine azharu wancan zahirin kauli ya nuna cewa wudu'ahu li salati a cikin wannan lafazin aka fahimci ana wanke kafafuwa a farkon alwala wannan kuma zahirin lafazi ya nuna cewa yu'akkiru gasla rijlaihi yana jinkirta wanke kafafuwansa ila akiri guslihi zuwa ƙarshen wankansa fa yagsiluhu ma sai ya wanke kafafuwansa in zaka a wannan lokacin da ya gama wankan yace wa hadha sarihun wannan kauli ne sarihi wa ma taqaddama zahirun abin da ya gabata kuma zahiri kaza akwai a Hausa duka ba bambancin sarihu da zahiri sarihun mabayyani ko zahirun shi ma mabayyani to amma a wajen fuqahu akwai bambanci shi yasa da yazo gun sarihu yake maka wal qawlu bit ta'kid mutlaqan azharu min al mashhur in wancan zahiru ne to wannan azharu ne to ashe sarihu ya fi zahiru bayyana kenan tunda wata ya maka azharu wancan kuma ya ce maka zahiru azharu akwai alifu tafdil ko zahiru kamar zahiru ne da adaharu ɗahiru zahiru in ka cire ɗa musa wannan ɗan ba ya koma ɗahiru ba eh azharu in ka cire ɗa akan ɗa'un din ba ya koma adharu ba duka awun su ɗaya to saboda haka wannan tun ya zo da lafazi gwari gwari wancan ya zama zahiri wannan ya zama sarihi wa anna yuqawamu zahiru yuqawimu zahiru sariha to ta yaya kauli zahiri zai yi gogayya da as-sariha mabayyani tunda as-sarihu shine azharu min az-zahiri shine mafi bayyana daga zahiri to fa yakulu hadha al-qawlu wannan kauli na biyu cewa manzo Allah yana jinkirta wanke kafafuwansa a wankan janaba sai ya gama wanka zuwa ƙarshen wanka yake wanke su huwa da mashhur zai zama shine mashhuri wancan ya tashi daga mashhuri wannan ya mai gulbinsa shine mashhuri bina'an domin gini ala annal mashhura ka'ida ta malaman hadisi cewa abinda ake ce masa mashhuri ma qawiya daliluhu abinda dalilinsa yayi ƙarfi wannan wancan duk da ruwaya ce ta maliku a cikin muwatta amma zahiri aka samu zahirin lafazi ya ce wudu'ahu lis salati irin alwalasa ta yin sallah sai aka bayyana cewa to yana wanke hadda kafa kenan tunda sai an wanke kafa ake yin sallah wannan kuma ya zo sarihi yuwankiru gasulan jilai ila akiru gusuli wannan kuma sai zama sarihi to wa alla yuqawimu zahiru sariya ta yaya zahiri zai yi mukawama da sarihi to in ku haka ne wannan zai zama huwal mashhuru bina'an domin gini ala annal mashhura cewa abinda ake ce masa mashhuri ma qawiya dalilu abinda dalilin sa yayi karfi akan wannan sa to alhamdulillah sai ne asari shafi shafi na nawa askari shafi na ashirin da uku to ina ne wa fada'iluhu mustahabban alwala at-tasmiyatu ambatan Allah in an ce albasmalatu bismillah ka gane ai an ce at-tasmiya ambatan Allah duk abu da yake ne shine bismillah lokacin fara alwala kenan mustahabbi ne wasiwaku da yin asuwaki bil araki da itacen arak ka wasiwaku da yin asuwaki kowanne iri mustahaji ne ashe ya sa wau ko ko wasiwaku bil araki ne wasiwaku kuma wa bil araki ba wasiwaku mustahaji ne da zaman kasa yin asuwaki da kowanne irin itace mustahaji ne amma yace wa bil arakil akhdar yin aswaki da itacen bishiyar arak arak din kuma wanda yake kore danye a kudalu shi ya kula da ligairi sa'il ga wanda baya azumi ka gane ai aswakin naka ya cika wannan sharadi guda uku to shi ne a kudalu ya zama aswakin naka bishiyar arak ne irin wanda manzo Allah yake aswaki da ita anan ba a samunta ta sai wanda suka je Saudiya suke sayanta sannan Iraq din naka ya zama al'akabar kore ne in baka azumi in kana azumi to ka samu bushashe wanda yake ba danye ba wa fi adami a cikin rashin asuwaki kowane iri ba ka rasa Iraq din ka rasa wata bishiya wanda ba Iraq din ba to ya taku ya goge hakolinsa asbuhi da dan yatsan lokacin amma shi in itacen asuwakin ne ana yin asuwaki kafin a fara alwala sai ka goge ka kurkure sannan ka fara alwala in ka lasa za ka yi da ɗan yatsa to sai ka zo alwalan lokacin da ka kurkure baki ka zubar da ruwan sai kana ɗan yatsa ka goge haƙorinka wata kararu ne wata kararu da maimaita abun wankewa marrata sau biyu bayan na farko kenan ka maimaita har sau biyu da na biyu da na uku kenan amma fa almagsul gabar da ake wankewa banda wacce ake shafa kai da kunne ba a maimaita shafar su kamar da bijiya ya gaya maka yace bi kilafil mamsuhi fa innahu la yustahabbu takrarihi gabar da ake shafa ba a san maimaita shafarta a alwala kamar yadda malam ya kawo yace ba da sujudul fardi bayan sarayar da farilla bayan farilla alwala ta faɗi shi da wankin farko idan ya gama wanke wannan gabar to wanki na biyu da na uku mustahabi ne amma in wankin farko bai gama wankewa ba bai sauke farilla ba to in ka zo wanki na biyu halin za a farilla kai in shi ma na biyun bai gama wanke gabar ba in ka zo wanki na uku halin za a farilla kai yace lalmasi amma banda shafa banda shafa kunne da kai ba a maimaita shafar su wa man nasiya faradan wa ya manta wa ya manta farilla a cikin alwala fuska ko shafar kai ko wanke hannu zuwa gwiwar hannu a tabihi ya zo da wannan farillan wa bi salati kuma ya zo da sallah in sai da yayi sallah sai ya tuna shi a lolaccen da ya bar ya manta wata gaba ta farilla to ya zo ya wanke iya gaban nan da ya tuna kuma ya zo ya sake sallah wa sunnata in kuma sunna ya manta sai da yayi sallah ya tuna to fa alaha zai aikata wannan sunnar lima yastaqbilu domin abin da yake fuskanta nan gaba da yin sallah ba lima menene ya futu ba ba dan ya rama sallar da ta tsere ba sai da yayi sallah sai da ashe alwalarsa bai yi kurkurar baki ba ko bai shakalwa ya face ko da yake sunna ne ko bai yi shafar kunne ba to yanzu ya ɗebo ruwa ya yi kurkurar bakin ko ya shaka ya face din ko ya yi shafar kunnen amma ba dan ya rama sallar da yayi ba sai domin nan gaba watakila zai sake ake ibada da wannan alwalar za ta zama cikakkiya to alhamdulillah sai me ina ne muwata ina ce naka bai sa lamba ba kala malikun mun yi wannan ayar wanda zai da yarmuna ba kala malikun to kala malikun imam malik ya ce wal abdu bi manzilatil hurri shi bawa wanda bai da yanci yana mazaunin yantacce bi ma'ana daidai yake da yantacce fi kazafi cikin kazafinsa da yi wa matarsa, wa li'ani da kuma yin li'aninsa, shi ma yana da iko da ‘yancin da zai zo ya yi li'ani da matarsa, in yana da'awar ta yi zina ko yana da'awar cikin da take ɗauke da shi ba nasa ba ne. Ya jiri majaral hurri, bawa yana gudana a magudanar ‘yantacce, fi mula a cikin li'aninsa da matarsa. gaira annahu sai dai cewa shi bambancinsa da ‘yantacce, laisa alamar ƙarfa mamulukatan haddun, babu haddi a kan ‘yantacce da ya wa baiwa a bar mallaka ƙazafi, don ‘yantacce ya yi wa baiwa ƙazafi ba za a masa haddi ba, shi da kawai bambanci, amma shi bawa da ya wa matarsa baiwa ko ‘yantacciya ƙazafin cewa ta yi zina, to za su yi li'ani. Ƙala Maliku Imam Mali ya ce, Wal amatul musulmatu, ku yanga wata take musulma, wal hurratun nasraniya da ‘yantacciya ba nasariya Kirista, wal yahudiya da bai hudiya, tula'inul hurrar musulma za ta yi li'ani da ‘yantaccen musulmi da ya aure ta. Dama musulmi ba zai aure amatul nasraniya ba. ba zai auri al'amatul yahudiya ba sai dai al'amatul musulma amma al'hurratul nasraniya wal hurratul yahudiya wannan ya halatta ga musulmi ya aure su to idan ya ga ta yi zina ba yi da shaidu ko kuma tana ɗauke da ciki da shi bai yarda da cewa nasa ba ne to zai iya zuwa ya yi li'ali da ita ko da ba yahudiya ce ko ba nasariya ce idza tazawwaja idahunna in har ya aure ɗaya daga cikin waɗannan mata guda uku baiwa musulma ko ƴantacciyar ba yahudiya ko ƴantacciyar ba nasariya ya aure ɗaya daga cikin su ba a saba kuma ya take ta to yana da haƙƙi da zai yi li'ani da ita wa zalika dalilin wannan kuwa anna Allah tabaraka wa ta'ala ya qulu fi kitabi Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin littafin na alqur'ani wallazina yarmuna azwajahum bai ce al'aharara ba duk waɗanda suka yi wa mataye su ƙazafi fahunna min al'azwaji waɗannan mata al'amatul musulma wal burratun nasraniya wal yahudiya ai su ma min al'azwaji suna daga cikin mataye wa ala haza al'amur indana to al'amari a wajen mu malikawa ya gudana ne ala haza akan wannan hukunci qala maliku imam mali yace wal abdu shi bawa idza tazawwaja al mar'ata al hurrata al muslima idan ya auri mace yantacciya musulma ta saba dukkan wancan guda uku ita ba ku yanga ba ce yantacciya ce sannan ita musulma ce ba ba yahudiya ba ce ba ba nasariya ba ce awil amata al muslimata sai ya kawo kuma waɗancan din ko ya auri ku yanga amma musulma awil hurratan nasraniya ko yantacciya ba nasariya aul yahudiya ko intacciya ba yahudiya to la ana zai yi li'ani da ita in yana tuhuma ta da yin zina qala malik imam mali ya ce ya faɗa fi rajuli cikin miji yula'iru imra'atahu da yayi li'ani da matarsa ko fa yanzu sai ya tuku daga wannan abin da ya faɗa wa yukazzibu nafsahu ya ƙaryata kansa shine yanzu din ya dawo ya janye abin da ya faɗa yake ƙarya yayi mata bai ga tayi zina ba ba a da yamini bayan wannan rantsuwar na arba'a shahadatin billahi da wal kamisatu al la'natan lahi alaihi ba au yamina au bayan yayi rantsuwa daya kafin ya cika ta hudu au yamina ne ko yayi rantsuwa biyu kafin ya cika sai da kai shi fa ƙarya yake malan ne ta in fil kamisa matakar da cika na biyar din ya ce wal kamisatu an gabiba Allah ko Allah anatullahi alaihi in kana min al-kazibina wa to inno idza naza idan ya tube idan ya tuku ya janye qabla an yarta ina kafin ya tuka li'ani judid al-hadd za a masa bulala ta haji na kazabi tunda dai ya ce tayi ko janye wasa da kin cika rantsuwarsa ba zai janye masa haddin kazabi ba ولم يفرق بينهما اما saukin da samu ba za a raba tsakanin su inda ya riga ya ce kai bai kawo shaidu ba kuma bai cika da ali ba to ya dawo masa haddi amma kuma matarsa auren sa yana nan inda bai cika ba ko da ya rantsuwa hudun in dai bai ce wal khamsatu Allah anatullahi alaihi ba sai ce kai shi fa ƙarya yake yi bai ga tayi zina ba to auren sa yana nan amma za a masa bulala 80 saboda ya bata masa suna Kala malikun ya faɗa fi rajul cikin mutumin da yutalliku imra'atahu ya saki matarsa. Fa idza madat salatu ashuru yayin da wata uku ya shuɗe. In ma mai idda da jini ce ko mai idda da watanni. Qalatul mar'atu sai matar ta ce ana hamilu ni fa ina da ciki. Wata uku da sakinta. Da duk bata je tana da ciki ba sai da aka samu wata uku bayan an sake ta. Qala Maliku ya ce in ankara zawjuha hamlaha idan mijinta yayi inkarin cikin nan nata la ana zai ji ali da ita saboda ni an zo mahada ne wannan cikin yana iya yiwuwa nasa ne bai fara mata laulayi ba sai da sai wata uku yana iya yiwuwa kuma bayan ya sake ta ta je ta yi zinarta ta samo cikinta ta zo take neman yadda za ta yi da shi ta liƙa masa to zai yi li'ani da ita amma in ya wuce wata uku ba ta ce tana da ciki ba bayan an sake ta da wata hudu ko biyar sannan ta ce tana da ciki to in yayi inkari shari'a ba za ta ba shi ciki ba kuma ba za a yi li'ani ba wata ce tanta nemi uban ɗanta amma an wata uku ne ko ƙasa da haka zai yi li'ani da ita idan yayi inkari qala maliku imam mali ya faɗa fil amatil mamluka cikin baiwa a bar mallaka yula'iruha zawjuha da mijinta yayi li'ani da ita thumma yashtariha sannan kuma aka sata a kasuwa ya saye ta baiwar wani ya aura kuma ya kawo ta yana tuhumata da zina ko cikin shege yayi li'ani da ita ba su rabu ba har abada in dai da sunan aure ne kuma sai aka sa ta a kasuwa kuma sai sai to inna la ya dawa bi halalta ce take ta ba ba maganar sadaka sai dai ta maka aikin bauta yace wa in malaka ko da ya mallake ta tunda ya sai ta ka ai ya mallake ta mallakar ka ce ma malakata yaminu ka ce amma kuma ba ka da damar ka take ta tunda abu ai kai li'ani da ita wa zalika dalili kuwa anna sunnata mabat sunna ta manzon Allah ta shude ta tabbata annal mutala'inin duk wanda suka yi li'ani da juna tsakanin mata da miji la ya taraja ani ba za su komo su yi zaman aure ko zaman sadaka ba abada har abu qala malik imam malik yace idza la'ana rajul imra'atahu qabla an yadkhula biha wannan magana da duk nake yi fa ummatin ya taki matarsa ne kuma yazo yayi li'ani da ita to idan mutum yayi li'ani da matarsa kafin yayi dukuli da ita an ɗaura musu aure ba ta kare ba sai kuma yake da awar ta yi zina falai salaha ko kuma aka zo suka yi li'ani to ba abin da za a ba ta na sadaki illa nisfu sadaki sai rabin sadaki rabuwa dai sun rabu da li'ani kuma ba aure har abada to amma ba ta ci sadaki ba tunda bai tashe ta tunda dai Allah ya ce falisu ma farantumu illa an yi aku na auya aku wallazi da yi uku da tunika wannan hukuncin yana nan duk da sun yi li'ani alhamdulillah sai mu a tajin gani wajen usul tafi na nawa tafi na nawa to ina za a tayi muna cikin kitabul ilmi ba a tajin gani wajen usul tafi na saba'in da daya albabu salisu fi adabil ilmi babu na uku a cikin wannan zai yi bayanin jillar duba da ilimi an anasin an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi zance da wata kalma a adaha yana maimaita ta salasar hasu saboda adalci da tausayi irin na manzon Allah akwai mutumin da baya fahimtar magana a kalma daya duk da irin zancen manzon Allah zance ne wanda yake dalla dalla amma yakan maimaita kalma sau uku hatta tufhamu anhu har sai an fahimci kalmar nan alhu daga gare shi wa idza ata ala qaumi idan yazo wajen mutane fa sallama alaihim yayi musu sallama sallama alaihim salasa zai musu sallama hasu saboda in wani bai ji ba wani dai a cikin ukun nan wani zai ji rawahul bukhari wa abu dauda to wannan ladabi ne ga shi malami da yin wa'azi ko mai karantar da ɗalibai yau in aka zo wajen musamman bakuwar kalma da ba kowa ne ya santa ko yake fahimtar ta ba to ya maimaita wannan kalmar da fassarar ta har uku da yana da shi laduba na karantarwa rawahul bukhari wa abu dawud وعنه دك أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله يكي يسروا كلنغ سوق أقاوة ولا تؤثروا كلنغ أننتاوة وبشروا كلنغ فلنتاوة ولا تنفروا كلنغ كولنا إن كانوا وعزي ko karantarwa to ka dinga sauƙaƙawa mutane cikin wa'azi da mas'aloli kar ka dinga tsanantawa kai kullum wa'azinka kawai sai dai azaba da shiga wuta babu bashiru babu albishir da aljanna sai dai ka dinga kore mutane ga rahamar Allah shine wala su nasu kan ku dinga kore yayi lamba ta shida ai da yake yasuru wala tu'asiru ko amara bil yusri mazala yayi umarni da sauƙaƙawa wa adamin usri da rashin tsanantawa liman kada yurtulu ga wanda mazala ya kasance yana aika su ilal jihati zuwa sasannin duniya zuwa yaki kenan muallimina suna masu ilmantarwa ne ya aika su je su karantar da mutane au umara ko kuma sarakuna yana amir amir da gwamnoni ya nada umara'ul amsar duka yana gaya musu wannan to in kun je wajen karantarwarku ko wajen gudanar da mamlaka ko mulkinku yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru yana gaya wa waɗanda yake aikawa a matsayin malamai masu karantarwa ko kuma sarakuna masu mulki Eh, da da yake bashiru ai annasa bashiru nasa ku yi wa mutane bishara bilkhairi was sa'ada fiddare ne a duniya da lahira idza fa'alu ma umiru bi inda suka aikata abin da aka umarce su da shi ala qadar istida'a abu ta gwargwadon yadda suka samu iko in dai sun kawo abu daidai to ku musu bishara insha Allah Allah zai karɓi wannan aiki na ku zai ba ku aljanna ina fata an gane amma wanda yake sabo shi ba mutum amar bishara sai dai a masa nizara gargadi kenan wal ibratu bi umumin lafazi ana izina ne da gamewar lafazi wato la bi khususi sabab ba wai keɓantuwar sababin da ya sa manzo Allah ya faɗi ba a dalili ya ga wa sahabbansa ne wanda ya aika to amma lamarin bai takaici iya su ba wannan umami umumi ne ami ne ba kasi ba fa suhulatu fi kulli shay sauki cikin kowane abu lan yakhruj baya fita an hadi shar'i ga iyakar shari'a ko madlubatun abin nema ne min kulli alimin min kulli hakimin wa alimin wa ra'isin wa wali ba wai sai a sabon manzo Allah ana neman sauƙaƙawa ga al'umma daga dukkan wani hakimi mai hukunci wa alimin da malami mai wa'azi ko karantarwa wa ra'isin da sarki wa waliyin da gwamna wali kenan fa inna dinana domin addinin mu na musulunci rafa'a kulli shidda ya dauke duk wani tsanani wa amara bi kulli suhula ya yi umarni da dukkan sauki falillahi mazidul hamdu wa wasiru shukr ƙarin godiya da cikakkiyar godiya ta tabbata lillahi ga Allah wannan zine sharhi kenan rawahu shekani wannan hadisi yasiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru bukhari da muslim suka rawaice su an abi wa'il qala kana abdullahi yuzakkiru nasa abdullahi ibn mas'ud kenan ya kasance yana yi wa mutane wa'azi fi kulli kamisin cikin dukkan ranar alhamis yana warewa ranar alhamis ita ranar wa'azi a lokacin da ya bar Madina bayan wafatin manzon Allah. Faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa ya abu Abdurrahman ya kai baban Abdurrahman law lawajidtu wallahi ni na so annaka cewa kai zakartana kana mana wa'azi kullum kowace rana. Alhamis ta yi kaɗan saboda shauƙin da suke yi na karantarwa da kwaɗayin samun ilimi a wajen sahabbun manzon Allah. suka ce da mu mun so da kullum ma ka dinga yi mana qala yace amma innahu amma kun ga shi lamarin yadda yake yamna'uni min zalika abin da yake hana ni daga yi muku wa'azi kullum anni akrahu di ina kin an umillakum na kosar da ku kosawa gajiyawa ka gane ai ina kin ya zama yanzu na sa ku kun kosa har ku gaji da wa'azin ma ya sane ya zama lami kullum ana ga muku kullum ana ga muku sai ya zama ba kwa sauki amma in aka ware wani lokaci zuwa lokaci to kafin lokacin kuna shauƙin zuwan wannan lokacin domin ku ji wannan wa'azi wai ni a takawwalukum ni ina yi muku fashi ne bil mau'izatin da yin wa'azi kama kana rasulullahi kama yadda manzala sallama ya kasance ya takawwaluna biha yana mana fashi biha da ita yin wa'azi makafatar sa'ama domin tsoron kosawa ka gane ai domin tsoron kosawa alaina gare mu rawahu shaykhani wa turmuzi alhamdulillah sai ne maraju to mallar azumi ya baka ina ne shafi na nawa allahul wade to ka'ida ta nawa alkawaidu ishirin da tara da talatin ka'idoji na ishirin da tara da na talatin al'ahwalu da fi tulazimu a wakil alkalimatul mabniya halaye yau da take lazantar ƙarshen kalmomi a bar ginawa arba'un guda hudu ne sune kuma alamatul i'rabi wa hiya tace as-sukunu dawli wal fatu da fataha wal dammu da rufu'a wal kasru da kisra wasu samma ana amurzu anwa al bina nau'o'in bina'i kuma su ne alamatul i'rabi eh a bangaren li'irabi su ne alamomin li'irabi daga rufu'a ya koma fata'a ya koma kisra in suna ne ko daga rufu'a ya koma fata'a ya koma sukun bayan rufu'a idan fi'ili ne to amma idan a cikin gini ne ana ce musu anwa'il bina nau'o'in gini ka'ida ta talatin alkalmatu da fi yulazimu awakira har sukun kalmomi wanda ƙarshen ta yake lazantar ɗauri awil fatu ko yake lazantar fata awil dammu ko rufu awil kasru ko kisra yuqalu ana cewa wannan kalma illa mabniya wannan kalma abar ginawa ce wato gairu mu'rafa ba a mata irabi ko wani jazimi ko jari ya shige ta ba zai canja ta ba haka nan za a gina ta akan fata'arta ko kisrarta ko sukun ɗinta ko rufu'arta sai a tabbata mabaniyatan ala sukuni aw al-fati ko mabaniyatan ala al-fati aw al-dammi ko mabaniyatan ala al-dammi aw al-kasri ko mabaniyatan ala al-kasri iya abin da za a gaya mata kenan to alhamdulillah to sai mu marabu shafi na na ɗari da sha shida للمرحلة الثانوية فإناني Irji ila al'amsalati jami'iya ka koma zuwa ga mutatun nan gaba ɗayan ta marasar saniya inda ka ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu. Wa ta'ammalin muzafa wahadahu ka lura da muzafin shi kaɗai banda muzafin ilai. Tajidhu za ka same shi mujarradan abin tsilaitawa ne min al daga alif da lamun ka gane ai an tsilaita shi daga alif da lamun hatta inda ake cewa shi ma'arifa ne ba a sa masa alifun da lamun ba fi jami amsalin idafatin ma'anawiyya cikin dukkan misalcin misalce na idafa ma'anawiyya ta ma'ana ba lafziya ba idafatul ma'anawiyya gaba ɗayanta ba a sa mata alif da lamu amma fil amsilatil idafatil lafziya amma cikin misaltin misaltin idafa ta lafazi fa inna tajiduhu marratan mujarradan min al fa innaka cewa kai tajiduhu zaka same shi marratan wani lokaci mujarrada abun tsilaitawa min al daga alif da lamu kamar sai amsilatil da'ifatil salisa kamar yadda zo cikin misaltin misaltin yanki na uku سامع المعروف سامع مضاف لي محمود الكتاب محمود مضاف لي سريع الغضب سريع دينن shi ma mudafun ne kaga shi ma an tsare ta shi daga alif da lam ka gane ai wa marratan ashudi na biyu makaruna zaka ga da abun gwamawa bi hada alif da lam din kama fil amsalati qa'ifatu rabi'a kamar yadda zo a cikin misalce misalce guda yanki na hudu na ƙarshe da yake alhafiza durusi ma kaga ai asali alhafiza ne shafe wannan shine alamar cewa mudafun ne almutqinu a amalihim shafe nunin shi nuna cewa almutqinuna ne almunsifu almunsifun nasi eh munsif mudafun ne allasi mudafun ilai a nan kuma kaga an tabbatar da ita a cikin wannan misali na hudu wa za ta dabbar ta wace amsalati hazi da'ifa idan ka lura da wannan mudafun din da yake cikin wannan yanki na hudu wanda aka bama shi da alif da lamu haisu ja'a maqrunan bi al yayin da mudafun yazo abun gwamawa da al jawazan amma fa ga halacci ne in ka ga dama kana iya cire wanta ya halatta ta kawo to ya halatta kuma ka cire ke jawazan ne ba wujuban ba wajatta za ka same shi fil misalin awwal a cikin misali na farko musanna abun biyan sawa ne ba mufradi ba ne wa fi sani a cikin misali na biyu jam'u muzakkarin saliman yaki na mazaje kubutacce wa fi salis a cikin na uku mudafun abin rabawa ne lima fihi alga abin da al yake cikin sa ka gane ai annasi ai akwai alif da lam ko can kwa durusi da amal ba alif da lam ko na farko dai tasniya ne sai yasa aka samu alif da lam na biyu kuma jam'i ne sai yasa aka samu alif da lam da uku kuma saboda mudafun ilayhi din yana da alif da lam to wa huwa al mawadu al arba'a haka ne yawwa wa hadhihi al mawadi al arba'a waɗannan gurare guda hudu هي التي يجوز فيها شيء وليس لك أتكنت اكتران المضاف أقوام مضاف يأجد عليه السلام يجوز فأما با يجب با إن بك سأل إن بما ياي أما يا إن كسا كما يا هلك بلاتي كاي كسكولي كو كاي فردا كو كشلي با الحمد لله سيمي تعليم شادي shafi na yau mallawani bai zo ba shafi na sittin da biyu to ina za mu tashi wayan bagilil mu'min yana kamata ga mumini Allah yarjuwa kar ya ƙaunaci komai bi ma'ana kar ya yi kwaɗayin samun komai a wajen kowa illa min Allah ta'ala sai a wajen Allah ta'ala wala ya kafa kada ji tsoron kowa kada ji tsoron komai illa minhu ta'ala sai dai Allah ta'ala wa yazharu zalika wannan yana bayyana ne bi mujawazati haddi shar'i da ƙetarewar iyakar shari'a wa adamiha da kuma rashin ƙetare iyakar shari'a. Ka gane ai, in ka ga mutum ya ƙetare iyakar shari'a, to abin da ya gashi yana ƙaunar samun wani abu ne a wajen wani Allah, ko kuma yana tsoron wata cutarwa daga wajen wani Allah, shi yasa ya saba wa Allah don ƙaunar abin da zai samu a wajen wani. ko don tsoron abin da zai same shi in bai yi ba daga ɓangaren wani Allah. Ka gane ai. In kuma kaga mutum yana tsayawa a iyakar Allah, ko za a kyare shi, ko za a kore shi, ko za a doke shi, ko za a hana shi, to wannan ya nuna cewa baya ƙaunar komai a wajen kowa sai a wajen Allah. Baya tsoron kowa sai Allah. Wannan kamar ma'auni ne, da malam ya babu ko madudi da za mu gane mai yi ƙaunar abin da yake wajen Allah mai tsoron Allah ya zama layar zuwa illa min Allahi wa la ya kafa illa minhu ta'ala wannan yana bayyana ne da ƙetarewar iyakar shari'a da kuma rashin ƙetare iyakar shari'a ko yayi lamba ta bakwai da ta takwas ai adabu ya ja illa min ta'ala wa adabu ana ganewa ne وعدم مجاوزته هذا الكلام من مجمل فصله بقوله كو فمن أصل الله تعالى قد دون يسابع الله تعالى خوفا من المخلوق domin tsoron wani makhaluki faƙar kafa gairar Allah ta'ala hakika ya ji tsoron wani Allah ta'ala don tsoron wani har ka saba wa Allah to ya zama ba ka tsoron Allah kenan ka fi tsoron wani nan akan Allah bai ga lam Allah ta'ala amma kuma an mutum bai saba wa Allah ta'ala ba ne kofin makaluki don tsoron wani makaluki hukuma ce mai aiki da shari'ar Allah ta rufe gidan giya ta hana shan giya ya ji tsoro in ya sha za a doke shi a mara haji ko ya ji tsoron fata in ya za a yanke masa hannu ko kuma a babansa ya hana shi in ya zai doke shi ko zai hana shi abun hannunsa tunda ya hana shi saba wa Allah to sai ya ki saba wa Allah don tsoron wani makaluki wara ƙaba hudu da shari'a ya kiyaye iyakokin shari'a bai ƙetara ba saboda tsoron wani Allah to falan ya kaba gairar Allah ta'ala bai ji tsoron wani Allah ba a nan din ya ji tsoron Allah tun da bai yi ba a je tsoron wani ne ya hana ka saba wa Allah to tunda baka saba masa ba ba za a ce ka ji tsoron wani ba a ka ji tsoron Allah tunda shi ma wani tsoron Allah ne ya sa shi ya hana ka saba wa Allah kaga nan an samu sauki bal kafa Allah ta'ala ya ji tsoron Allah ta'ala amma in ka saba wa Allah dan tsoron wani to ka ji tsoron wani Allah amma in ka bi Allah dan tsoron wani to ka ji tsoron Allah wa kaza fi janibin raja haka lamban yake a bangaren kaunar rahamar Allah eh idan kana kaunar rahamar Allah shi yasa kake jin Allah eh to ka bi Allah idan ka kaunaci rahamar Allah ka bi shi don kwaɗayin abun hannun wani to shi kenan ka yi raja'i abun da ke wajen Allah tunda dai ka bi shi baka saba masa الحمد لله إيه صاروا الأحاديث النبوية هذه لنا يا بس كده أتايد عايزة أتايد يا أبو سعر كده بس ما تقول نقول لك لو كذا بابا هيدا أنا كذا بابا هيدا شيء ليه كذا كم كذا أنا جاوا بابا ainihin mamansa. Yawwa, to a harful fa'i ba mu tashi? Mun gama harful gaini, za mu shiga harful fa'i shafi na tis'in da tara, muktarul ahadisun nabawiyya. Fatihatul kitabi wa ayatul kursi, manzo Allah yake suratu fatihatul kitabi da ayatul kursi la ya ma abdun fi dari ba wani bawa da zai karanta su a cikin gida kunsibuhum zalikal yawma aynu insin aw jinni aynu insin idanu na dan adam wato maita ta dan adam aw jinni ko maita ta aljani yusibuhum ya samu mutanen wannan gida zalikal yawma a wannan ranar ba zai yiwu ba ka gane ai ba zai karanta su a wannan gida a yini kuma sannan a samu wani maye na mutum ko maye na aljani ya kama mutanen wannan gidan zalikal yau a wannan ranar suna ba da kariya ga mayu in an karanta su a cikin gida rawahu dailani fitnatu rajuli fitinar mutum namiji yawanci abin an an ce fitina fitnatul mahaya shine kullu ma yushgilu anillahi duk abin da zai raba ka da Allah wannan ya zama maka fitina a rayuwa to abin da yake zama fitina ga mutum da zai raba shi da Allah ya tabbata fi ari ce iyalinsa in baka ba a hankali ba matanka za su iya raba ka da Allah domin su ba Allah ne a ransu ba wa mali da dukiyarsa dukiya in baka ba a hankali ba za ta iya raba ka da Allah domin san dukiyar zai hana ka ba da zakka haƙƙin Allah zai hana ka ba da haƙƙin makotaka da haƙƙin zumunci da haƙƙin miskinai da fakirai inda Allah ya ce wa fi amwalihim haqqun bi sa'ili wal mahrumi wa nafsi da sharrin zuciyarsa in bai ba a hankali ba inna nafsa la amaratun bisu za ta iya raba shi da Allah wa waladihi da ƴaƴayensa san san ƴaƴa za su yi abin da ba daidai ba saboda kauna da soyayya ka kyale su saba wa Allah kuma an je lahira a tambaye ka Allah ce ku anfusakum wa ahlikum nara wa jarihi da makocinsa in baka yi a hankali ba haƙƙin makotaka zai iya raba ka da Allah domin zai iya jawo fushin Allah gare ka wal iyazu billahi kuma a nan ba wai kai in ka saba masa ba ka kasa jurewa cutarwarsa ma fitina ne yi shi makoci ba wai ana neman wai ka kame gaban cutarwarsa ba kadai a'a ka jurewa cutarwarsa yana da yana da haƙƙi a kanka in ya cuce ka ka jure ka sani ai ba wai in ya kyale ka ka kyale shi in yayi ma kai masa wannan mukafa'a ce yana daga cikin kyautata wa makoci jurewa cutarsa bayan baka cutar da shi wato ka jurewa cutarwarsa wannan shi da cikakken ba da haƙƙin makotaka to idan baka bi a hankali ba kai wai tun da yayi ma kai karama to wajen karama din nan za ka iya ƙetare iyaka ka yi ramuwar gayya to kaga fitina ta shigo domin Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sai ya atun nisruha to wajen nisruha din nan zai yi wuya tunda kai ba Allah bane a ce kai daidai yanda aka ma baka kasa ba baka gosa ba idan karama bai kai yadda aka ba ba har yanzu dai bakin ciki ba zai rabu da kai ba don ba kai yadda kake so wajen yin yadda kake so kuma sai ya gota in ya gota kuma ka yi zalunci shi yasa Allah ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah in ka ce sai karama to ga ka'ida fa da za'u sayyi'atin sayyi'atun nusluha sakamakon mummuna da aka yi maka shine mummuna irinta to irinta din na fa zai wuya ko dai ka kasa ko ka wuce tunda kai ba Allah bane daidai sai Allah shi yasa Allah ya fa man afa amma wanda yayi akwa ya yafe wa aslaha ya gyara tsakaninsa da makocinsa fa ajruhu ala Allah to me ne hana ka yafe ka gyara domin ka samu lada a wajen Allah in kai wasa akwai mutane da yawa da alilin makotaka za su shiga wuta saboda rashin jurewa cutarwar makoci da kuma cutar da makocin sai manzo Allah ya ce to kafiru has salatu was sawmu was sadaqatu wannan fitina a salatu sallah ta farilla da nafila in kana yin ta daidai to kafiru tana kankare wannan fitina was sawmu da azumi tsakanin farilla da nafila an kana yin ta daidai yana kankare wannan fitina was sadaqatu da sadaqa tsakanin ta wajibi da ta tadawwi wal amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawa wal nahyu anil munkar da hali gabalin mummuna duka suna kankare irin wannan fitina dan zai wuya a ce musulmi bai fada cikin wannan ba tsawon rayuwarsa ko cikin iyalin ko cikin dukiyar ko cikin zuciyar ko ƴaƴan ko makocin rawahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa ibn majah an hudayfa ibn al-yaman kaga hadisi nan ingantacce kenan firashun lirajuli ko eh shine firashun lirajuli idan mutum ya yi gida to in ya yi ɗaki ɗaya da shimfiɗa ɗaya to wannan shimfiɗa ta sace wa firashun shimfiɗa ta biyu li imra'ati ta matarsa ce in yana da mata ya zama ɗakinta daban gadonta da shimfiɗarta daban wa salisu ɗaki na uku a gida libbefi domin baƙo warrabi in yayi na hudu da shaytan wannan na shaytan ko ka shigo da bismillah ko ka kai da asul kursi sai ya kwana dan dakin sa to masu gida gida kamar hotel ba kuma yawancin su matan su daya ya gina tafkeken gida wani hadda ne sama da kasa wani ɗakin har ya mutu ba wanda ya saka kwana a ciki amma kana da mata biyu to shi kenan ɗaki na hudun na matan ne in ka tsara ya zama na biyar to wannan na shedan ya danganta da yanayin matan ka in mata hudu ne da kai kowace da ɗakin ta ai ko to ɗaki na biyar naka ne ɗaki na shida na bako ne in ya zo ko na bakuwa in ta zo to in kai na bakwai wannan ɗakin shedan duk eh to ai yanzu ba a maganar su ma in sun taso sun buƙaci ɗaki sai ka gina musu. Ka gane ai, da ‘ya'ya maza daban da ‘ya'ya mata daban. Duk wani ɗaki da aka gina shi aka kulle shi ba a buƙatarsa ko ba ko ya zo ba a shi ake sauke shi mato shaidan ne yake kwana a ciki. Gara ma ka sani. Rawahu Muslimun an Jabir. Alhamdulillah lokacin alwala yayi. Ba. Eh. saboda ratar su da wato ɗakunan ba guda ne ba na jike ba ka ga dole ya zama irin kaɗan bara ya ce duk dai abin da kake yi ko ɗaki ɗari ka gina dai a cikin ɗaya za a kwana in ma kana canja dai a dare a dare ne ba za a ce ka kwana a ɗakuna goma ko ɗari ba fatiha da salatul fatih Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله أو عليكم شيء في جنب يا شيخ الحمد لله السلام عليكم